to bismillah za a tashi fasulun yan taƙilu ila taimami ko?
na'am da bismillah rahman rahim fasulun wannan fasali ne wanda za a yi bayani a cikin hukunce-hukuncen taimama taimama abu ne wanda shar'anta shi ya zo a ƙur'ani an faɗa a suratul nisa'i an faɗa ma a suratul ma'ida na'am
ينتقل إلى التيمم سفرا وحضرا لأجل mukallafi wanda ake bukata lalle ya alwala kafin ya sallah ko wani abu duk da aka shar'anta alwala saboda shi yana iya curuwa wato ya kyale alwalar ya koma ga taimama daidai a halin tafiya ne ko a halin zama inda ya zama ya rasa ruwa wanda ya rasa ruwa ba ruwan da zai alwala da shi daidai yana zaune a gida ne ba a halin tafiya ba ko ko yana matafi to da sai ya taimama ya sallah ko ya duk wani abu da ya kama shi wanda aka ce ba a yin sa sai da tsarki
أو تعذر استعماله لمرض a ko kuma inda ga ruwan amma kuma yin amfani da ruwan ya gagara ya wuyata ta azuristi imalihi wuyatar amfani da ruwan saboda mai limarar saboda yana jin tsoron yanzu yana lafiya lau amma yana jin tsoron in yi amfani da ruwan rashin lafiya za ta same shi to sai ya kyale amfani da ruwan ya taimama ya kyale ruwan duk da cewa ga ruwan
أو خوف زيادته ko ko a'a a yanzu din ma bai da lafiya amma kuma yana jin tsoron yin amfani da ruwan rashin lafiyar za ta karu to shi ma sai ya kyale amfani da ruwan ma'ana ya bari yin alwala in ya so ya dawo taimama
أو تأخر برئه ko kuma saboda jinkirin waraka rashin lafiyar tasa daman akwai rashin lafiyar a jikinsa akwai rashin lafiyar tare da shi amma zai iya amfani da ruwa sai dai in yi amfani da ruwan yana jin tsoron cewa warakarsa za ta jinkirta kamar an samu likitoci gwanaye ko likita kwararre ya faɗa masa cewa in baka amfani da ruwa nan da sati ɗaya za ka warke amma in kana amfani da ruwa za ka kai kwana goma ko sati biyu kan ka warke to shi ma dai a wannan halin sai ya kyale amfani da ruwan ya ringa taimama na'am أو حدوثه ko faruwar rashin lafiyar kamar yana jin tsoron in yi amfani da ruwa zai mura ko zai zazzabi
أو سقوط أروع ko ya zama yana jin tsoron cewa wata gaba tasa za ta faɗi لشدة البرد saboda tsananin sanyi ana sanyi ya ga in yi amfani da ruwan wata gaba tasa za ta faɗi ko za ta daina aiki za ta lalace to duk wannan dalili ne na ya kyale amfani da ruwa ma'ana ya ba alwala ya koma ga taimama na'am
أو عدم مناول koko ga ruwa shi kansa baya jin tsoron in yi amfani da ruwan wata rashin lafiya za ta faru gare shi ko warakarsa za ta jinkirta ko rashin lafiya za ta karu amma abin da yake akwai rashin lafiya ce ta hana shi ya je inda ruwan yake ga ruwan yana gani amma ba kafar da zai je inda ruwan yake to shi ma in ya rasa wanda zai miƙo masa shine au adamin nawulin ya rasa wanda zai miƙo masa ruwan to sai ya kyale ba ya bari har wakaci ya fita bai sallah ba sai ya taimama ya sallah
أو آلة ko ya rasa alat ɗebo ruwan ga ruwan a rijiya da hannunsa zai iya zuwa gindin rijiyar amma ba guga ko da ga igiya igiya ba guga za ta ɗebo ruwa ai ba za ta ɗebo ruwa ba na'am ko ko ga gugan amma ba igiya guga ba, ru- ba igiya zai ɗebo ruwa ba zai ɗebo ruwa ba to shi ma a wannan halin sai ya kyale alwala ya taimama
أو خوف عطش متوقع mutawakka'in متوقع ko tsoron kishirwa da ake sa ran zuwanta ko da a yanzu baya jin kishirwa ko ba a jin kishirwa amma dai nan gaba an ta- ana ganin lalle za a fada cikin kishirwan nan za a fada cikin kishirwan nan ga ruwa tare da shi wanda zai iya alwala amma fa in yi alwalar sanda kishirwar ta zo ba abin da za a mai da kishirwar da shi ba ruwan da za a sha a yi maganin kishirwar to shi ma sai ya kyale alwala da ruwan ya ajiye ruwan saboda in kishirwar ta zo a yi amfani da ruwan don a tafi da kishirwar don a kau da kishirwar
walau ala gairihi ko da a ce ba shi ne zai ji kishirwar ba wani ne kai ko da ko ba mutum ba ne ko da ba mutum ba ne ko da kare ne inda ya karen da yake yana da amfani an yi izini a cikin rukunsa kamar karen da ake farauta da shi farautar da shari'a ta yi izini a ciki ba irin farautar da nan galibi samari sukan yi ba wanda ba ta neman abinci ba ce ta a nuna an isa ce ko ta a yi fada ko abin da ya kama da haka a'a farautar da ake dan neman abinci ko dan gadi hakanan ga ruwan tare da shi amma ana bukatar ruwan don a dama kabar fura furar da ake bukata lalle sai an sha ko ana bukatar ruwan don a yi ruɗe ko don a dafa wani abu wanda lalle ya kama sai an dafa a nan gaba ba yanzu ne za a dafa ba amma nan gaba amma an san in aka yi amfani da ruwan nan lokacin da huwar ta zo ba za a samu ruwan da za a yi amfani da shi ba to shi ma sai a kyale alwala da ruwan a ajiye ruwan don a yi wannan rudan ko a yi wannan dahuwar da shi
walau waje da hufi wakatin da a ce zai samu ruwa a wakaci lau ta shagala bisti imalihi da a ce zai mai da hankali akan amfani da ruwan la kharajal waqtu daruriyu da wakaci laruri zai fita wakaci laruri aka ce ba wakaci muhutari ba mazhabul magaribati wato amma wannan eh, a zancen da yake ba mashuri ba a zancen da ya fi shura ma aka ce a wakaci muhutari kadai ake nufi ba wakaci laruri ba dama wakaci laruri wannan aka ce gaba daya sai ya kyale ruwan ya taimama kenan na to aka ce a nan fa masabul magaribati masabar malaman masaba na yamma luzumuhu shine cewa dole ne da ya amfani da ruwan ya lizimce masa ya amfani da ruwan in ya so sallar tasa ta zamo bayan fitar wakaci a wajibi ne ya amfani da ruwan wanda shine ibn abdulhakam ya ruwaito daga wasu daga malamansa fala aƙalla min an ya kuna mashura malamai suka ce karancin wannan a ce magana ce mashuriya wanda kuma wannan magana ta magaribawa malaman masawar imam malik na yamma a kanta ma maulanmu shau amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake shau tijjani ya ce ai abin da yake wajibi a kan sai alwala in ya so ko da sai bayan wakaci ne zai sallah to ya sallar da alwala na daman dai galibi a masawar imam malik abinda malaman yamma almajiran imam malik suka rinjayar sai ya zamo shi ya fi karfi a galibi yanda nabigatul kalawi yake fada a warajjahu ma shaharar magariba wa shamsu fil mashriqi laysat gariba ورجه ما شهر المغاربة والشمس في المشرق ليست غاربة na galibi suna rinjayar da abin da malaman yamma suka ce shine ya fi shuhura ko da yake ko da aka ce malaman yamma magana su ta fi rinjaye galibi a masaba ba fa wai don su malaman gabas na masaba kan wallasa ce ba a'a su ma da nasu matsayin yauwa su ma akwai nasu matsayin irin su ismailul bagadadi su abdul wahabil bagadadi wa zai ce zai kawo musu raini ai sun fi karfin nan su ma malamai ne gagga to wa mazhabul amma masabar malaman masaba na iraq shine cewa ya taimama
ba kawar abhari abhari ya ruwaito haka ya kaito shi wa tara hutunisi wasu waba hulƙabisi wa kama ho iyarun minal mudawwanati
wa yatayammamu bi jami'i anwa'i wajhil ardi ana yin taimama da baki ɗayan nau'o'in fuskar ƙasa inda ya ce wato inda daga jiz'in ƙasar ne kamar turbaya ce ko rairaye ko dutse
tasaldi har dutsen da yake tsandauri wal ma'adini hakanan ma'adinoni ah, kamar kanwa in- inda a inda take ne a a iya wanda yake wajen da ake haƙar kanwa ya iya taimama a wajen ba wanda yake an cira ba malam ta tagayyar an asaliha matuƙar dai bata sauya daga asalinta ba idan ta sauya daga asalinta wannan ba a yi taimama da ita ba
waya zawul adima talabu to ko a tashi nan lokacin ya yi ko tara ta to to wal zamul adima talab اللهم صل salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وسحروا ما سحرت مغاربة وسحروا ما سحرت مغاربة ha? wa rajjahu ma shahara al-magariba نعم والشمس في المشرق ليست غاربة ورجع وبكذا منظومة المعتمد نه نظم المعتمد بكذا شيء أنا لكم كجوا ناس ما نساو ناس كتب أنا فوت فوت أنا أنا أساو نعم kamar yanzu ana tafiya a mota أمم، to motar misali za ta buƙaci lagiyar zo zai buƙaci ruwa أمم.
to shi ma ko da in yi annu za ta buƙaci ruwa a iya taimama a bar ruwa kwarai kuwa in ya zama tafiyar a motar ta kama yawwa ana tafiya a mota ya zama motar tana bukatar ruwa amma ga ruwan da za a yi alwala amma in an alwala da shi ba za a samu wanda za a sa a motar ba in ya zama a ba a sa a motar ba zai zama ta kasa ko abin da ya kama da haka ya zama kuma an bukaci tafiya a yi abin da yake wajibi sai a kyale a alwala da ruwan a ajiye don zubawa a mota to makar wallah idan ya zamto kamar shi a nagireta motar da za a zuba ruwa ana sa ran in an je wani waje za a samu ruwan da za a zuba dan kuma ga ruwan alula wanda alula kawai zai isa a yi zai isa a zuba a nagireta to a wannan lokacin sai ake kan kila wakalan ba tabbas in an je san lalle a samu ruwa eh ai abin da yake shi ma sai a kyale zubawa am sai a kyale yin alwalar a zuba din na'am yawa tun da ta yiwu in ba a zuba din ba a- ba a samu a can an zuba ba motar a ce za a ci gaba da fiya da ita ta lalace na'am eh ta in ta lalace suka make a jeji komai na iya samun su kaga ko ai a fidda rai ya zama wajibi ko na'am Aha. na an yura fawayi shanyar ta kafu fi zahirin wawala ha jitanibu Mm. bi an yura ta fuskar a ganshi fawashin yartakibu yana aikata abin da yake ba daidai ba fi zahirin a zahiri a zahiri sai a ga ka bayyana abin da ba daidai ba wa hawa laha mustadibu alhali shi mai nisanta ta ne akwai a cikin waliyai na Allah wanda in Allah ya so ya ɓadda shi daga dan adam sai ya zamo waliyin nan ya bayyana ga dan adam cewa yana aikata abin da ba daidai ba alhali a haƙiƙa ba aikatawa yake ba na'am yawa alhali a haƙiƙa ba haka yake aikatawa ba in ka koma ribahu za ka ga misalai na irin wannan da aka wa- an kawo muka- misalai da yawa na irin wannan wanda ya bayyana kamar aikin ba daidai yake ba alhali a haƙiƙa ah, d- eh, ba wai eh, ba daidan yake aikatawa ba daidan yake aikatawa Eh, akwai wanda malamin sa shehin nasa ya ce oh ai kai ba so na kake ba ce a wala ina son ka shehi jawo kana so na kai anya ba faɗa kake bai ce ina son ka ce to shikenan bara zan faɗa ma wani abin da za ka yi ka je za ka tadda mahaifinka da mahaifiyarka a kan gado suna tare ka saro kan mahaifinka kawo mun maza maza sai ce an gama ya je koyi saro ya kawo sai ce kai na wasa kawai za ka je ka saro kan mahaifinka kai wani irin ne ya ce duk inda ka faɗa min ba wasa a maganar ka ko- a maganar ka yayin da aka duba sai aka ga ashe ba mahaifin nasa ba ne ashe mahaifiyarta na banna ne yawan to la tuhallilu bil qasi kakwai aswaki da itacen qasi wal raihani ko itacen raihani shine kamar shuwaka wal qasabi ko kara a kamar kara na dawa kamar rake duk wa'annan ba daidai bane ai aswaki da su fa innahu yursul akalata yana gadar da tsutsa haƙori ko cinyewa haƙori yayan ko cinyewa haƙori to alhamdulillah fatiha ɗaya salatu fatiha uku
آمين آمين آمين آمين آمين
اللهم يسر لنا الامور آمين.
لنا الشرور بارك لنا فيك على ما شاء الله اللهم يسر لنا العاقبه واجرنا من حزب وعذاب الله آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله